أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka da sake haduwa a karo kusan na karshe a cikin tafsirin alkur'ani da albarka da ke gabatarwa a wannan masallaci da ke na abu huraira da yalwa ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Thank you. Malamin goma muke a gidanmu, ba abincin da za mu fi kasar su abinci da za su kada mutum da ina ji abin da ke akwai kawai ke da gidan ko kuma yana halatta kowane daga cikin mutum ya fitar ya bayar da uwansa su ma ya fitar ke na da ɗan uwan da sun kula sun bi su fitar da mutum biyu da gode ya kira ya kara lafiya da yi yiwu ai wanda baya da Allah bai dora dan shi ba wannan illa ma ada Allah bai ka kaba da abin da bai baka ba za ka wannan bai da ke akwai sai a fitar da su a dogara da Allah amma idan wani ya samu su ba kan da kai su sai ana wannan kuma sai ka ga wancan gida shi ko ya kawo na wancan ya kawo za ka za ka san da gida ko lokuta an kama mutum don aka kawo ya wadace su suna da wanda za su ci shi wanda aka kawo musu amma yanzu yanzu ba wanda zai ba wani saboda abincinsu a haɗe yake wallahu alam assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya ji kan iyaye amin Allah game da azumin annabi Dawud mutum ya samu yayin shi na watanni kamar uku ko sama da haka kadai ko dai sai na shekara gaba daya azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam na rayuwa ne duka ba shekara ba duk rayuwa gaba daya amma kai kana da dama tunda ba wajibi bane kana da dama ka samu kanka cewa daga watan kaza zuwa watan kaza zai yi azumin annabi Dawud misali saboda na daina hita aikin wahala a wannan watanni ko kuma saboda yanzu na ƙara karatu abin bai da wahala garan ko kuma saboda watanni ne da ake ruwan sama azumi da wahala ko kuma saboda yanzu ba ni tare da iyali don haka babu hidima mai yawa a kai babu laifi sai ka ce watan kaza za ka yi amma da sharaɗi guda kada ka yi tartib ku zaɓi nake cewa tartib ka ce duk watan mayu zai yi azumin annabi dawo to waye sai da watan mayu matsayin watan da ake azumin annabi dawud babu ko kuma duk watan zulƙeda zai yi azumin annabi dawud bai halarta wuri ɗaya yake halarta shine watan sha'aban saboda annabi sallallahu yana yawan azumi a cikinsa ƙalilan ne baya yi a cikin sha'aban to a wannan wata halarta ka yi kudurin yin azumin annabi dawud da nufin za ka yi kwana goma sha biyar mai mai yawa kenan amma kana iya tsaya daga nan har hutunmu ya ƙare zai ta azumin annabi dawud ya ƙare kuma ka zo ka ci gaba da shan ruwa zan ƙara maka da wata fa'ida na Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta azumi har sai mun ɗauka ya daina shan ruwa kuma sai ya daina shan ruwa har sai mun manta da yana azumi muka kone yana yi ma haka in ta ɗauki litinin da alhamis ka yi daidai in ta ɗauki ayyamul bid ka yi daidai fararen ranar sha uku sha hudu sha biyar in ka ɗauki azumin annabi Dawud kuma ka yi daidai. In kuma kana so, ka yi ta azumi har sai ka gaji sai ka tsaya, ka yi ta shan ruwa kuma har sai ka ji shan ruwa ya ishe ka sai ka koma, in wanda ka yi suna ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya ƙara malar lafiya da imani amin. Wani ya ce da kuɗi, ba ji kun ce amin ba ba ku sanya kuɗi? Amin, amin, amin. sun ɗan wanku ya je maka ya ce ai mai dawa shi an ce rabbana ce rabbana atina ce hatina fi duniya ce kin gane shi muna so duniyan nan ai ta addu'an duniya ai neman kuɗi yana da kyau dai atina fi duniya hasanatan a samu kuɗi ko a samu lafiya a samu dagartaccen rayuwa to haka duk wanda ya rubuta Allah ya ƙara lafiya da imani ba ya ƙara da kuɗi kuma za mu ce amin Lalla ina son malam ya taimaka min da hanyar da zan samu wani shiri da ya taɓa gabatarwa a tashar Rima Radio Sokoto shekarun baya mai suna mutuwa riga kowa. Wannan tsohon shiri ne, ka nemi Bello Lokoja na Calipet Radio shi ne daraktan wannan shirin ga lokacin da na yi. Tun zamanin gwamnatin ba farawa ne, to tsohon labari ne, eh? Ban ji ba, to wani har gidan shi ya sani amma dai ba ni faɗin adres ɗin gidan shi ka a yi rududu a je amma dai yana kalifet rediyo don haka ku neme shi can ƙila yana aje da su in kuma ku samu ba ba wani ba wata matsala ba ce littafin akamul jana'iz ne na malam muhammad nasir din albani shi na sauki a wurin to sai dai kowane malami yayin karatu za ka karatu su ƙila bambanta da nuni amma wanda haka an yi ta sauki littafin ni ma na sauke shi a wurare da yawa yana jin dr jabir mai hula ya yi complete cassette nashi saka in ba ku samu na ku nemi na Dr. Jabir dalilin shirin wata rana mun je wata jana'iza ne kanwar Alhaji Nasu Dalhatu Bafarawa kanin shi gwamnan kanwar sace to sai aka ce in ba da sallah kafin in sallah sai na yi takaitaccen bayani game da yadda ake sallah da manufarta takaitaccen bayani to bayan gaba jana'izar shi Nasirun da shi da MD magaji su suka kira suka ce malam wannan bayanin da kai fa da yawa garin da ba san shi ba wai bai dace a samu wani shiri a gidan rediyo inda za a rika bayanai dangane da jana'iza sai ce wannan ku abu ne mai kyau ku je ku sayi shiri ku kun yadda aka yi sai suka je suka biya kuɗin shiri ban sani ba ko na minti talatin ne ko awa guda amma dai na yi shekaru ina shirin an na sauke littafi assalamu alaikum malam ana uhibbuka fillah ahabbaka Allah allazi ahabbtani min ajlihi وجمع بيني وبينك في دار كرامتي ومسكر رحمتي tambaya ta ita ce shin lailatul qadari awoyi ne a cikin daren ko mintota ko sakanni ne na gode Allah ya ƙara sani da lafiya a jiya bayanin da na yi ƙila wasu su gane ba idan an ce lailatul qadari ta fi wata dubu to kaga in ka raba ta goma sha biyu za ka fidda awa guda sai ka raba wata dubu goma sha biyu sai ka gano ka samu to haka ɗana surukina da ibrahim rijin lemu ya yi sai ya fidda kowane minti ɗaya ga abin da ya fi na lokuta kowane sakan ɗaya ga abin da ba a ana ita ne lissar ƙadarin za ta zo a sakan ko mintuna ko awon a duk daren ne daga faɗuwar rana zuwa keto alfijir shi na latana kita salamun hiya hatta matsala'in fajir cikin aminci ake a wannan daren tun daga faɗuwar rana har zuwa keto alfijir assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya imani da tsoron Allah amin malam ni malamin alkur'ani ne to ka koyi riba kuma ƴan mata suna yawan tambaya na ce tambaya ta wannan tambayan cewa Mm-mm. maza yawa maza an masu tanadin matan hurul aini a aljanna to su mata fa me aka tanadar musu tambayar ta baku shawa ko? Ni kuma ta bani shawa. Domin kowa ya san wane ne ya bayyana abin da ya maza talibi a aljanna. Allah ko? Kuma kowa ya san Allah bai ce su ma ta yi musu tanadi wasu mazaje. Amma abin da ce fihin na kasiratu tarfi lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Su ba su kallon kowa in ba mijin nan nasu ba. Su Ubangiji da ya halitta shi ya yi mata su taƙaitu ga namiji ɗaya. Za ka tambayar Allah don mi da bai musu mazaje daban-daban ba, ba irin tambayar musulmi ba ce, ba ta dace da tunani irin na musulmi ba. Amma da wani mulhidi, wani asai, ko wani mara addini iya wannan tambaya, amma a masallaci ni ba ta burge ni a wannan tambaya. Gaba ɗaya ba ta burge, nun ba ta yi kama da tambaya ba. Ga wata tambaya, ya ce kuma namijin da bai yi aure a nan duniya ba a cikin matan shi aljanna babu matan duniya ta uku ita ma macen da ba ta yi aure ba a duniya ta mutu yaya matsayinta idan ta shiga aljanna mala Allah haɗa ka da wanda ka yi gado a nan duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Abu Aisha Abu Aisha na gode da wannan addu'a maka ka abin da zan baka shawara ka dage kai aikin shiga aljanna in muka je can kaga sai ka zo mu diba mu gani ya abin yake Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ya sa mala ya gama da duniya lafiya. Ya kuma karba masa ayyukan sana alkhairi ya kuma gafarta masa kurakuran. Kai na gode da wannan addu'a. Amin. Da ku duka. Da duk wanda ya ce amin. Tambaya ta tafi ko ita ce shi don Allah malam yaushe ne yake dacewa game yi tikafi fita daga masallaci idan an ga wata eh idan an ga wata domin da ganin wata shawwal ya shiga itikafi kuma cikin wani wata ake sa saka in ka kwana masallaci kai kwanan ibada amma itikafin ka ya kare ya samu koma muke wurin iyalanmu mu yi ta shagulgula amma sanda ina saurayi farfaro muke itikafi ba mu fita sai ran sallah ganin muke itikafi mu bai cika ba amma ba mu hidima kowa shi dalili da ya jallabiya ka kila ma turist ce ka wanke abin ka goge kaga babu matsala kowa bai jiran ka bashi wani abu amma yanzu da yake haƙuri suke kawai don sun san ibada ce su bar mu to da an ga wata fita muke mu je mu cimma iyalan ta biyu shi yana halatta sauki qur'ani a ƙasa da kwanaki uku baya halatta a sauki qur'ani ƙasa da kwanaki uku a matsayin ɗabi'a ya zama ɗabi'ar ka ce duk kwana biyu ka sauki qur'ani baya halatta manzo Allah sa ya hana kuma yace duk wanda ya haka baya fahimtar qur'ani amma ya halarta ka soki ƙur'ani ko da kullun ne ta fuska har da da muraja'a da kuma samun dama zai samun dama duk tsawon shekara baka da lokaci ba lokaci ta kafin nan to da ke kai sauka kullum bai da matsala amma in ka bai da shi ɗabi'a ya zama ne ila wannan yayi wannan tambaya don ya ji na yi lokacin nake sauka biyu ga gini guda jiya sakwato da suke zuwa hajji sun san da wannan in muka zo itikafi muke kullum sauka biyu nake yi saboda akwai lokacin kuma tare da haka ina bin tarawih amma ina jin bana tahajjud lokacin tarawih kawai nake bi da an sallama tarawih na ci gaba da abin ina bacci ne daga irin bakwai da rabi zuwa takwas na safe zuwa goma sha ɗaya sha ɗaya da rabi akwai kurciya lokaci wannan magana ta fi shekara talatin ba irin yanzu ba ne da gemu ya fari ba a iya malam mutum ne yake neman aure to amma ita budurwar tasa tana sanya gyale mayafi to kuma ya kawo mata nasoshin da suka yi hani akan haka a lalle ku sai ka to ka kawo mana nasoshin na ana amma ta ce ita gaskiya ba za ta iya bari ba ko da ko sun yi aure ne sai dai za ta yi kokarin ta rage to shi malam ya kamata mutum ya ci gaba da neman auren nata wannan shi malam bakar girke su faɗin izalar ƙauye tun ba ya auren ya kama ta sharuɗa da dokoki da ƙa'idodi ya kore ta ai ba a wannan ta lallashe ta ta karɓe ka ta yarda da kai in kuka yi auren sai ka shiga wa'azi kuma kai kana haɗa budurwa da mata aure turan da ta zama amarya daga an jabge mata kayayyakin lefe ga kayan abinci yanzu ita ce uwar gida sai da izininta ake yin abu baƙi take ta hidimarsu yadda ta gana gidansu sai ta fara jin kanta matsayin mahaifiyarta da kaga baka bukata mace kai mata wani dogon wazi satin farko ba za ta fita ba don iskota ake sati na biyu ba za ta fita ba don amarci ake yi sati na uku ba za ta fita ta kaɗai ba don ta raine ta kake yi kafin a kai lokacin da za ta fita ita kaɗai ai ka riga ka shawo kan baiwar Allah amma da yake kai ba kawai ne sai ka je kana kwari wani wanda ta bar sa gele yanzu Assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya malam lokacin da muna student muna da wata kungiya a lokacin an yi min mukamin tirejira wato ma'aji mu ashirin da biyar ne yan kungiya muna tara naira ɗari biyu duk sati a lokacin kuɗi sun kai kimanin dubu goma sai aka yi aikin kungiya dubu shida da ɗari biyar saura dubu uku ɗari biyar bayan kammala makaranta ban sake haɗuwa da kowa daga cikin 'yan ƙungiyar ba kuma gaskiya an daɗe amma ina da lambar mutum uku cikinsu don Allah malam ya zai da sauran kuɗi idan da ban kun tara kuɗin duk kai ayyukan alheri ba laifi sauran kuɗin kai alheri don yanke ku dubu uku ɗari biyar ba su da yawa amma ka kimanta don kace an daɗe ban san daɗewar idan shekara goma ne dubu uku ɗari biyar sun kai dubu talatin da biyar yanzu sai ka cire dubu talatin da biyar kai wannan aiki alheri ko ba yi daidai ba jama'a ni na ga shekara goma 2013 zamanin wacce gwamnati ce obasanjo ko obasanjo ya tafi 2011 a jonathan bai haɓa lokaci yar aduwa ala abuwa suna da albarka sannan a abinda za ka yi kawai sai ka diba 3,500 mai take saya a wancan lokacin ba ba haka ba sai ka saye ba shakka tana sayan bon dangote tabbas ka ji saurayin ma da bai fara sayan dangote ba ya ba mu hamsin dubu uku ɗari biyar a zamanin ya rado tana sai buhun ɗango nawa yake yanzu dubu talatin da biyar to kaga kenan sai ka yi aikin alheri da shi ku saurara ban gaba ba shi amsa ba amma idan kun tara kuɗi ne don ku yi amfanin kanku to kaga ba haƙƙinka ba ne tun da har ka san mutum uku cikinsu kira ɗaya cikinsu kai shawara kar ka yi mamaki wannan dubu uku ɗari biyar ɗin su zama base na haifar da all the boys association wanda yana da alheri mai yawa za ku san juna za ku yi zumunci da juna za ku taimaki juna za ku koma ita makarantar taku ku tallafa mata kuma muna nan muna raya namu runjin sambo all the boys association in akwai mai ji na dan runjin sambo na kowace shekara ne za mu yi taro litinin ta bayan sallah insha Allah a makarantar karfe goma na safe don haka all the boys sai su biya ni kuɗin sanarwa Assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara maka lafiya da imani, Allah ji ƙayya ya amin. Malam shi wai dole sai mutum na da alwala zai ɗauki alƙur'ani hizib sittin. Ya wannan shi ne abin da malamai suka fi faɗi musamman a mazhaban malikiya, amma dai in ka shiga taskar hadisai za ka samu hujja akan cewa ba dole sai da alwala ba. La ya masul Qur'ana illa tahir kai musulmi dun mai tsarki ne. Innal mu'mina la yanjus. In kana so cikakken bayani kan wannan ka samu littafan sharhi kamar shirin bulugul maram subulus salam ko kuma tsarhut tasrib na iraki ko kuma gausul bakdun ko ka nemi shirin iziya na wani dan bawan Allah mutumin sokoto mala halatta mutum da abokansa uku ko biyar su rinka kiyamun lele a jam'i yadda ake a ramadan bayan watan ramadan baya halalta ku tsara wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi amma da za ku haɗu don wani dalili sai ku yi jam'in ba laifi amma ba tare da kun mai da shi al'ada ba misali kun haɗu za ku yi da conference ko uku ku biyar duk abokai ne sai ku haɗu ɗakin wani ku yi tahajjud ba cikin azumi ba to ya halanta amma in kuka mai da shi al'ada duk ƙarshen wata za mu zo masallaci abu horaira mu yi tsayuwar dare a jam'i bida ba a yi shi ake ce tartibul ibada ka tsara ta Allah kadai ke tsara ibada shi yace ayi azhar a dawo ayi la'asar a dawo ayi maghrib kun gane ku to tsara ibada Allah kaɗai ke tsara shi sai an tambaye me hukunci addu'a bayan sallah ba mu gaggawa mu ce bid'a ne sai mu ce a'a in dai kai wani lokaci ba ne amma in ka bai da shi al'ada to ba to ya zama bid'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam azkar yake yi cikin azkar na akwai addu'a kamar cikin addu'o'in bayan sallah akwai اللهم إني على ذكرك وشكرك أما كبير لك عناي سبب أذكارني سبحان الله ني والحمد لله استغفر الله لا إله إلا الله كون جانيكو فما كأجع عنك بقاتشنك باين صلى وذا هناك با أما كان كي ترتيبي كان كبير شي باين قوة صلى وكو باين قوة الصباح وكو باين قوة مغربا وإذا كاي ونن ترتيبي يا زما بدعة yace sannan ina fata Allah azurta ni da mata ta gari shin ya halatta ita ma wato ya kiyamun lalle da ita kenan wannan shine mai riga malam masallaci ka bari har kai auren sannan ka zo kai fatawa eh wani wani yafi wannan gaggawa zuwa yayin neman aure aka ce an amince ya je kawo sadaki kafin ya je kawo sadaki sai fara zuwa wai makarantar yara ya binciko nawa ake biyan kuɗin yara yariya ga yi aure amma haihu yaro ya fara girma ana kiyamun lele tare da iyali sosai kuwa malam menene hukuncin tsugunna wa mutum a yayin da zaka gaida shi kamar yadda ƴan uwanmu yarbawa ke tsugunno ko durƙuso al'adu ne to ba a saurin soke al'ada sai inda ta ci karo da addini idan abin ya faife har ya kai ma iri yadda ke durƙusa ma Allah ruku'i kenan ya zama haram to balai ya wuce har akai ƙasa akwai malaman da ana musu haka nan ko wannan bai halalta sarakuna ma ana musu ku rika hanawa domin ranar alkiyama za ku sha wuya saboda kun ɗauki haƙƙin Allah kun ba kan ko kuma kun bari an ba ku assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya da imani malam tambaya na na farko ina ga wani ɗan wanmu ne ba zazzage tambaya na na farko shine wani addu'a mutum zai rike yi a matsayin shi na saurayi in bracket gauro da zai dace da mata ta gari sannan kyakkyawa ka zama na gari kawai Allah zai baka mata ta gari insha Assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya ji dan iyaye amin tambaya ta su ne to wace biyu ne kenan daga ce tambayoyi na kenan malam me sirrin wannan aya na ga mutane da dama sun ɗauke ta abin dogaro kuma ya halatta ai dogaro a gare ta wa rafa'nahu makanan aliyya ai ana dogaro da qur'ani kan sosai ayoyin alqur'ani duk abin dogaro ne abin da yake so ya ce nan ya ga wasu na amfani da wannan aya wajen neman ɗaukaka da suna to ni ban san cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta rubuta wata aya a sha ko a layarta ko a karanta ta cewa don a yi farin jini ban sani ko don a samu ɗaukaka. Saboda haka ba ni iya fatawa cewa ka yadda su malaman da ke yin haka su yi, ba ni kuma iya sokewa tun da da alkur'ani ne suka yi. Allah sa kama da alheri. Nabi ya ce muna neman addu'a ni da iyayena, Allah ya biya mana bukatunmu na alheri. Allah ya biya bukatunku na alheri ne kuma ya gafarta mana wa iyaye da ‘yan uwansu da masoyansu da duk wanda ya ce amin. Assalamu alaikum, Prof. Wannan kan wani bambadanci ne mai yawa, ko in karanta ko in bashi? Eh? Ba lalle abin da ya faɗi duka gaskiya ne. Yace Karimun Nasabi, Azimul Hasabi, Sharikul ina ne Ansari, Azimul Hasabi, innahu la Karimul Akhlaq, Majidul A'raf. wato balarabe ne wannan ya iya wasa mu to kaga inda na ganka sai in maka kari yace Allah ya kara ma lafiya ya sa ƴaƴanka su gado ka har ma su fika ƴaƴana kan tun yanzu alhamdulillah da ya su wuce domin qur'ani ya zauna musu daram suna nan suna tarawih da tahajjud suna limanci wanda ni yanzu ban iya Allah ya kara mu zuri'a mu albarka duka malam mutum ne yana da uwa da mata wacce ce zai fi kyautatawa a cikinsu o'o ni muhammadu gaskiya ku saurara jama'a ku saurara tambayar sa ta wata fuska tana da ma'ana jama'a ta wata fuska tambayar sa tana da ma'ana za ku bari a bashi amsa mata da mahaifiya kowane muhallinsa daban kamar yadda ƙane da ɗa kowane muhallinsa daban maƙauci na kusa da na nesa muhallinsa daban dangi na kusa da na nesa muhallinsa daban haka dai ko ba haƙƙin wani ba ya shiga cikin na wani a dalilin mahaifiyarka ba yadda ka cuta ma matarka ba ba yadda ka takura mata ba ba yadda ka hana ta wani haƙƙi ba misali kana da halin biya mata maka inda ta ce ba ta zuwa a haƙƙinta ba ne kada da halin sai mata a tamfa babba ta dubu goma sha biyu ta dubu goma sha biyu babba ce ko? ƙarama ce to koma ta dubu hamsin akwai sama da ta dubu hamsin sai mamaka ta ce ba ta yarda ba ba haƙƙinta ba ne ba ta da haƙƙi cikin wannan ko kuma ta ce a lalle duk abinci da za a ba matar a kawo ɗakinta sai an ɗiba a ‘yan mata wannan shiga haƙƙinta ne kuma Allah bai yarda saboda wata a shiga haƙƙinta amma dai duk duniya babu ɗan adam mai haƙƙi bisa gare ka kama uwa ba tare da an yarda su shiga haƙƙin wani ɗan adam ba don haka in ka ce wa ya fi kamata ka kyautata ma mahaifiyarka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan amsa duk wani ya tambaye shi ya ce mana haƙƙun nasu bil husni suhbati manzo Allah wa ya fi kamata ya ji daɗin zama da ni duk duniya sai ce ummuka yace sannan wa yace ummuka sannan wa yace ummuka sannan wa yace abuka kaga shi duk da mahaifi sai uwa ta samu haƙƙi uku kafin uba ya samu guda to in ƙara jin wani wanda zai ce kun musulunci bai ba mata haƙƙin su to don haka ka ba ta haƙƙin ta na kyautatawa amma kar ka bari ta shiga haƙƙin matarka kuma kana yin wannan ne ta yin lura da ita ina wurin ki daban wurin wanki daban don Allah duk abin da ke su faɗi miki amma kar ki bari in shiga haƙƙin ɗayan mutane don Allah zai azabta ni saboda amana ce na ɗauko ba ta daidai za ta yi da kai malam mutum ne yana da ɗan uwa yana fidda zakka amma baya ba wa ‘yan uwansa da suke a gida ɗaya sai dai ya bayar a waje me hukuncin yin haka ya yi kuskure wanda suka fi cancanta su ci zakkakka da alherinka su ne na gida kuma idan ka ba su abu biyu kai ka yi zakka ka yi zumunta za ka a fara bari na gida su ƙoshi sannan a kai waje ya kuma su fita da zakka Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana. Malam tambaya ta ita ce na ji a ko da yaushe idan zaka kabbar sallah kana cewa ta jasu wadai tarasu ko tarasu to ta jasu ya rubuta. Shin daman ana cewa haka nan sannan menene ma'ana haka nan? Nika ce istau i'tabilu tarasu duk ma'anar su daya. Ku daidaita ku daidaita ku daidaita. a daidaita sahu akwai kalmomin da annabi sallallahu alaihi amfani da su wajen sa mutane su daidaita sahu akwai da bai amfani da su amma mutane da amfani da su na gabatar da wata mukala a nan masallacin kafin a sabunta ginin sa wata daura ta a'imma da muka yi karkashin kungiyar limamai ta jihar Sokoto da niyyar shugabanta amma ba ta aiki sosai ta mun kuskure suka yi suka bani shugabanci ai inda duk aka sani gaba ga harka irin wannan dole a samu matsala to na gabatar da mukala wadda a cikinta na yi bayani abin da limamai ke daidai da sunna wanda suke ba daidai da sunna ba ku nemi masu riko da su fito muku da wannan mukala tana da kyau kwarai da gaske tarasu daga rassu ne rassa kamar ka ɗauko yanzu ga wayoyi nan guda uku zan ɗauko guda nan yin aji ga wata nan gefen ta ga wata nan gefen ta me yake ce mishi to shine arras daidaita abu kamar kana da drowa sai ka ɗauki littafai ka jejjera su shi ne tarasu to kaga yan ce tarasu ne ake nufi ku daidaita sau da ka in an faɗi da hausa ba laifi a daidaita sau iyakar tambayoyin da suka zo mana kafin mu fara kenan wayanda suka zo bayan mun fara sai a basu duba su kun sani tsoron tambaya da ke sai ku ci gaba da aikowa gobe ranar rufewa sai mu duba su insha Allah kar mu manta gobe ba rufewa ce duka ba rufiya ta hakika ne jibi za mu yi ranar talata za a rufe karatu a dukkan masallatanmu masallacin na Aisha inda Malam Idris yake karatu masallacin Anas bin Malik inda Dr. Sani Abdullahi yake karatu masallacin Egondo inda Dr. Jabir yake karatu masallacin umma amma rufe a yau wurare da yawa dai duka za a rufe ba za a halarci muhadara wadda Dr. Jabir zai gabatar a nan ranar talata kuma mun zaɓa masa topic akan tauhidi saboda mun lura jigon karatun bana gaba ɗaya menene tauhidi saboda haka zai yi muhadara kan tauhidi insha Allah za mu sanar da yadda mawdu'in yake idan mun sake communication da shi ban sani ba Malam Habib mintuna nawa suka rage mana akwai lokaci mu ba shiga cikin tafsiri ko ga alama dai rabin lokaci kai muka dauka don haka Allah mu fara suratu ta gamu Allah kai mana muwafiq
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن أحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ita ce suratul tagabun shafi biyu ce tana da ayoyi 18 ita ma yan madina ce kuma ita ce sura ta ƙarshe daga cikin musabbihat guda biyar da muka yi muku bayani muka ce idan kuka ga sabbaha za a ji maganar me maganar jihadi idan kuka ji sabbihu to magana farahula ake saka wannan sura tana magana ne kan ayyukan farahula ba ayyukan soja بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke sama da wanda ke ƙasa suna tasbihi da tsarkake Allah lahul mulku wa lahul hamd mulki nasa ne godiya ta sace abu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai ikon yi ne akan komai da komai Sheikh Muhammad bin Salim Al-Uthaymeen a cikin tafsirin sa ya yi tambihi zuwa ga wani dolge wanda mai jalalai ne Allah ya gafarta masa ba sai ba wanne da ya kasa muhalli ne ya kasa ko suyudi muhalli ina ji shi ya fara bakar zuwa kafi ko suyudi ya ƙara su to sai ya ce wastasna al-aqlu zatahu falaysa biqadirin alaihi Allah na da iko akan komai sai ce amma hankali na nuna mana banda zatinsa bai da iko kan zatinsa daga wannan dolge ne kuskure ne abin da ke jan a sha'ira ga yin kuskure ga sifofin Allah shine wannan magana ta sai an sa hankali don asalin magana ma ba ta sha'ira ba ta mu'tazila ce aro ta suka yi ga mu'tazila mu'tazilanci wani ɗan ash'ariyanci wani ɗan ƙaramin mu'tazilanci ne ko in ce wankakken mu'tazilanci ne babbar bid'a ce sai ka dan rarrage ta aka rarrage ta zama karama amma Abul Hasan al-Ash'ari ba ya cikin ash'ariyanci shi salafi ne ash'ari sunni ahlus sunna wal jamaa to abinda suke kallo anan in kace Allah na da iko akan kansa kaba wai zai iya kashe kansa zai iya halaka kansa kun gane wata abuwa wanda bai kamata ma musulmi yana irin wannan tunanin bari har ya sa ka soke abin da Allah ya ce don Allah ya ce ala kulli shay'in qadir kace abanda kaza in ka ce kuma bai da iko akan zatinsa to ina ƙudurarsa kuma garar ba ta yi kyau ba wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halitta ku kuma a cikin ku akwai kafiri cikin ku akwai mu'min Allahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun ga kenan Allah cikin ƙudurarsa ya kaddara a samu musulmi a samu kafiri Zaka ba hikima Allah ba ce a karar da kafiran duniya. Wani fashi yana musulunci abinda musulunci sai ke nufi duk inda kafir yake a kashe. ka a samu kafiri a duniya ba haka Allah ke so ba Allah yana so ya jarabci musulmi da waɗanda ba musulmi ba ma'ana muna musulmi wasu suna kyaman musuluncin nan suna ƙiyayya da shi suna jan haushin mu saboda shi suna sai su zama mana kalubale babba Allah yana kallo ya za mu yi da su wannan jaraba ce a gare mu da Allah ya so ko shedan ma ba zai yi to amma yake dan cikin tasa hikima wadda da shedan ne ake gwada mu mu shiga aljanna kaga mu shedan sai zama mana alheri kuma haka ba wasu kuma a gwada su da shi ya zama dalilin shiga su wuta da haka Allah ce shi halice ku yayi kafiri yayi mumini Allah mun gode ma da kai mumini sannan sai rufe ayata ta wallahu bima ta'maluna basir yake surar tana nuna girman Allah yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lahu mulk wa lahu hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma wallahu bima ta'maluna basir wa ilayhi wa ta'aya wa ilayhi masir wa ta'aya wallahu alimun bi dhati sudur to zaka ubangiji yana ta bayyana girmansa yana sanar da kansa gare mu don mu san wane ne shi halaka samawati wal arda bil haqqi Allah shi ya sami shi kasa bil haqqi da abinda annashi da kayansa ba na wani ba wani ita fasara da malama kargume ko tana da kyau su domin idan ka bibi fassarar malamai bil haqqi za ga suna nuni da cewa shi ke da iko akan abin da ya yi ma'ana yanzu yanzu ba ka yaka aka so tishu ɗin nan wanda ya tishu ɗin nan haka kawai ya shiga ɗaka yin shi sai da ya nemo sanadari ko wannan kwalin daga itace ne ita ma wannan tishu ɗin wannan takardar ita ma daga wani sanadari duk abin da ɗan adam zai yi sarrafawa ne kawai nashi shi ba ya kaga komai nasa ya an ce maka mutum ya kware ga sana'ar ɗinkin hula sai ka sa shi ɗaka kauye ba zare ba kyalle ba allura ka ce to kira min hula zai iya? Ashe ya yi hula amma ba da abin da sai da ya yi aro sannan hu. Sannan ɗan adam zai iya ƙaga abu sai irin wanda Allah ya gwada mishi. Duk abin da ka ga yi duniya wata halitta Allah ce ake fato. Shi ko Allah bai ga wani ya koya gare shi. Yanzu ka ɗauki motoci misali da ƙirarsu, da fitilunsu, da tayoyinsu, da ƙofa duk abin da ka gani nasu wasu halittu ne na daji ake ɗauka. sai a kwatanta sai a yi an fara daga laulawa keke har aka kai ga keke mai rumfa har aka kai ga aka fara kera mashin har aka kai ga motoci wasa-wasa aka kai ga jiragen sama da sauransu su duk abin da ka ga an kera wata lokaci ko jirgin sama duk irin nau'in kirarsa in ka kalle shi da kyau da ma yi gugulin za ga wanda suka kira shi ce ga dabbar da suka kwaikwayo wani tsuntsu da aka kwaikwayo aka yi shi wataƙila ma wata halitta ce ta cikin ruwa so shi kuma Allah baya tsaya ya gaya wani yayi sannan yayi to don haka halaka sama ta laza bil haqqi da kayan kansa ma'ana nasa ne wa sawwarakum Allah shine suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata suran yadda ba wata halitta da Allah da ta yi da ta yi kyawun dan adam ba wata halitta da Allah ya da ta yi nagartar dan adam ba wata halitta da Allah ya yi da suke da iko Allah ya ba ta iko irin ɗan adam shi sa duk abin da Allah halitta in ba ɗan adam ba ne adam na iya tasarrufi a cikinsa sai dai ko aljani to ko aljanin kuma ana samun hatsari biyan da ke jujjuya su wa bada khalqal insani min wannan aya ba maganar mu take ba tana magana kowace halitta tana da irin nata amma nan muna magana cewa duk abin da an ka halitta yana iya zama ƙarƙashin ikon ɗan adam yanzu duk dabbar da ka san ta fi kowace zama hatsari bai adawa sai ka isko ɗan adam ya yi dabara ya kawo ta yasa cikin keji yana ba ta abinci kuma nan da ya ga dama ya yanke ta ko ya harbe ta kowace irin dabba ce to ba ban ba abin mamaki ba ne domin dan mu Allah ya yi duniyar khalaqa lakum ya halitta saboda ku ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da a sama da wanda a ƙasa don ku ‘yan adam a kai. Kisa na ji wasu na kuskure ma ma wata magana da sufaye ke yin ɗari kuna cewa Allah ya yi duniya don annabi. Su suna ce Allah ya yi duniya don annabi da jama'a da sauran jama'a. Ai, don mu aka yi duniyar gaba ɗaya. to in ka ce Allah ya biyo da annabi ba wani ba wani izo da big deal ba wani ba wata matsala ba ce amma ba don shi shi ka- Allah bai ce don shi shi kadai yake ba inda Allah ya faɗa sannan shi annabi bai faɗa ka ba amma ya faɗi ta da sama da ƙasa don mu mu ƴan adam ya yi ta to waye fi kowa daraja cikin adam annabi ta kaga magana ba wata babba ce da abin nan amma sa mata wata aƙida yana iya zama wata illa cewa mu din nan don annabi aka halicce mu kaga wannan kuma ka shiga wani layi wanda yan ce ka kawo hujja baka da ita shi ko addini don a magana sai da hujja inda akwai ta mu mutu santa ni ban ni din nan ban kyace an yi ni bawan annabi ba inda haka Allah ya shi saboda son da Allah ke ma annabi amma Allah bai so haka ba. kuma haka ba sai ni da kuma ba mu mai da ni bawa to Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana cewa abinda a sama da ƙasa don mu yayi su kuma ya ba mu iko akan su gwargwadon basira mu da fahimta don haka in kuna da iko ba nan duniya ba ba duniyar wata ba duk sauran duniyoyin da ke cikin sarari ku je ku mallaki abin da ake an ce yanzu tura sun fara daina zancen mallaka filaye a nan sun fara zuni- z- neman duniyar ma ta za su je su gina gidaje duk ku yi ta tafiya ku ta gina duk wanda da iko ya je yanka fegi ya yi fadama ya yi gona ya yi gidaje inda ya ranar mutuwa ta zo zai mutu ko su duk abin da kake mallaka shi yasa duk abin da aka turo cikin ƙasa namu ne duk abin da aka samu a teku namu ne idan Allah ya kaɗo wani abu daga sama kuma namu ne dabbobi masu rayuwa duk waɗanda aka yi don mu aka yi su in ka gan haramta mana wani amfani da su to akwai illa ne amma alade a yadda mu yi kyau ba a yadda mu ci shi saboda yana da illa idan ka ga ah, an ce kada mu ci naman wata dabba kamar jaki misali to saboda yana haifar da wata illa gare mu amma kuma muna damun mai amfani da shi ba ta hanyar ci ba وإن الله تعالى يتع- نحلي الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وهوكي أدو دوكي دا الفدري دا جاكيتي كما دامو يوصولا قبوا عند بقسنسوا رسولا منا هوانسوا يكا تكشلا لك سكوتك جي أبوجا كيلا دورا كاكو كما داوا قدوها شهر وراءها شهر عند الله يبقى النبي سليمان قال الله يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشياء الأمة الساعة saboda matsayinsa da girmansa da darajarsa a wurin Allah. Musawarkun fa hasana suwarkun. Allah ya shi ya suranta ku, ya kyautata suran. Abinda a kyawun sura shine cewa duk inda aka aji kowace gaba baka iya canza mata wuri. Yanzu an ce yanzu kai an baka dama ana so a canza maka kunnuwa. Ka faɗi na kake so a mai da su za su tashi daga inda su. Na kake so a kai maka su. to idanunka fa yanzu ana so a yi maka fasalin hannu daban ba irin namu ya tsuna kake so yanzu ba za a yi maka mai yatsa da irin namu ya tsuna kake so to in ka duba komai duk da inda gashi ke tsira baka da zaɓi yadda Allah ya yi shi ne the best shine fa hasana suwarku Allah ya kyautata halittu wa ilayhi al-masir zuwa gare shi makoma ta annabi ya alamu ma fi samawati wal ard duk abin da a sama da ƙasa Allah ya san da shi ya san su a jumlace ya san su a fayyace zaka ya san komai kaga yana cikin da ake jayayya da yan falsafa masu cewa baka ce Allah ya san komai daki daki domin in haka ne ya san zaki ya san ɗaci ya san bauri ya san wai duk in an tara su to wai wanda aka tara su ya kurɓa ya zai ji yanzu da suna kamanta Allah da yan adam shi yasa zuwan falsafa duniyar musulmi wala ba alheri ne da akwai bukatar falsafa a addini da Allah bai sufar da Qur'ani makka dan yin akwai dolaye a duniya yan makka ne in kace dole wanda bai da wani ilimi na duniya kwata kwata to yan makka ne to saboda duk ilimin da akwai duniya addini bai bukatar su sai Allah ya saukar da inda duk babu su ma gaba ɗaya buga shi ne yana rayuwa amma a lokacin in ka je girka ba abin da babu nan kusa da su Turkiyya in ka je Byzantine ba abin da babu Farisa sun ci gaba a cikin ruwa ma suke manyan gadoji a wancan lokaci to amma sai Allah ya kawo addini inda babu wannan wayewa saboda me saboda nuna maka wannan wayewa gurbata addini kawai za ta yi, addini bai bukata wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun kuma Allah ya san abin da kuke sirrantawa ya san wanda kuke bayyana don haka shi ba a boye masa zance wallahu alimun bi dhati sudur Allah mai cikakken sani ne ga abubuwan da kira za su kako haka abin da ka bayyana Allah ya sani wanda ka koya kirjinka ma kuma Allah mu dauke sarki tun ya riga ya san da shi alam ya tiku ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد alam tara in alam ya tiku naba'ul ladina kafaru min qablu shin labarin waɗanda suka yi kafirci gabanin ku bai zo muku bane ba ku karanta qur'ani ba ku ji labarin samudawa da adawa da mutanen shu'aibu da mutanen fir'auna mutanen annabi musa ba ku ji labarin su da yadda Allah ya halaka su ne alam ya tiku naba'ul ladina kafaru min qablu labarin kafiran baya bai zo muku bane wannan ya nuna ubangiji yana son kullum mu rika daukar izina daga tarihi abin da ya wuce mu rika daukar darasi a cikin sa fa zaqu wa bala amri Allah ce duk fa sun dandani mugun aikin da suka aikata walahum azabun alim suna da azaba mai radadi a lahira mana tun duniya Allah bai kyale su ba a lahira kuma ba kyale su bai zalika bi annahu kanat tatim rusulun bil bayna wannan ya faru ne saboda manzannin sun kasance suna zo musu da hujjoji da mu'ujizoji faqalu abasharun yahduna nas sai suka rika fita to yanzu mutum ne zai nuna mana hanya mutum zai nuna mana shari'a to wa zai nuna muku ba mutum ba fa kafaru sai suka yi kafirci watawallu suka bada baya wastaghna Allah Allah ya wadatu da su ya tawace shi wallahu ganiyun hamid Allah mai cikakken wadata ne kuma shine godadde abin gode kaga daga cikin abin da kafirai koyaushe suke tutiya da shi mu ba zai yi a ce mutum irin mu zai koya mana wannan kuma girman kai domin mutum irin kare ta fuskar zaman shi mutum amma ba kowane mutum irin ka hakikari ba ba wani mutum irin ka a duniya kai din nan kai malam muhammad duk duniya ba wani mutum irin ka kowa daban Allah ya shi wannan samfurin halitta Allah ke yanzu wannan hansar nawa in ka bada lambar shi duk duniya inda ka samu wannan lambar iri guda ne ba bambanci ko igo ga wannan akwai shi ga wancan to shi dan adam haka yake abin shi amma shi Allah daban ne don haka kowa daban Allah ya shi akwai abubuwan da Allah ya ajiye na khasa'is cikin jikin kakanninka da iyayenka wanda zaka iya gado wani abu amma dole ne akwai abin da kai ɗaya da shi akwai abin da ko tunaninsa ba kai yanzu ƙwayar idon nan taka duk duniya ba mai irin ta kuma inda za a ɗauki hotunta a aje a zagaya duk duniya na ɗaukar hotunan idanun mutane duniya ba irin ta da aka gano wannan ne yanzu biza ma wasu ƙasashe an daina buga ga fasfo in dai ka zo wurin neman biza aka ɗauki hoton idon ka shi kenan idan ka je ranar shiga ƙasar za ka zo ka kofa ka yi tsaye ka kalle ta sai da ka buɗe idon ka ta ba ta san wani sai ta buɗe maka in ba kai bane kowa bai shiga na ga wannan fiye da shekara goma a dubai ba a namu layi ba kai jama'a muna da gyara fa layi yan gulf kasashen gulf layin su daban kowa zo daga kai kawai zai sai sai kyamara ta dau idonsa sai dai kofar ta bude automatically sai ya wuce mu kuma ga munan muna billahi ana dai ba fasalin so kenan ka ce wai abasharun yahduna mutum iri na ai kowa irinsa daban a gidanku ma kowa daban ka diba iyayenka ba matsayin su ba ka diba kai da ƴan wanka ba matsayin ku guda ka diba ƴaƴanka ba matsayin ku guda a unguwarku wani ya fi wani dattaku wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani arziki wani ya fi wani hankali wani ya fi wani kyakkyawar sura haka kowa daban Allah ya to me matsala ya kawo wani wanda ya fi ka karatu ya karantar da kai ne ya amma sai ce abasharu ne aduna na shine Allah a suratul hijr yace qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha min ibadi ko lalle kan mu mutane ne irin amma fa Allah yana yin baiwa ga wanda ya so haka Allah yayi baiwa gare mu ya ba mu sako mu kawo mu to ne ne yake زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير زعم الذين كفروا أن لن يبعث kafirai sun raya cewa ba za ta da su in sun mutu shi kenan daga duniya sai kaduna to daga kaduna sai ina kuma suka ce su san ba za a tada su kul bala ka ce ƙarya kuke yi ba haka bane wa rabbi na rantsa da ubangiji na la tuba sunna wallahi haqiqa sai an tashi thumma la tunabba'unna kuma wallahi tabbas sai an ba ku labari bima amiltu da abin da ku aikata wa zalika ala allah yasir wannan abu ne kadan auren yanzu ku dibi dukkan munan an yi lokacin da babu kuma da ubangiji mu zai yi mu bai sanar da kowa ba silently cikin dare iyayenmu suka haɗu Allah ya sarrafa abin da yake so aka fara jin alama kaɗan-kaɗan har aka ce kai akwai albarka wasa-wasa ciki ya bayyana aka yi ta reno wata tara sai ga ɗan adam ya faɗo ba a sani ba zai rayu ba zai rayu duk Allah ya tsara komai namu to me matsala don Allah ya saki tada mu nan gaba me matsala ba wanda yin babu mu bale yanzu da akwai mu din dawo da mu ne za a yi yana yin wahala to kuna iya lura a nan aya ta ɗau zafi za amal wani lokaci za ka iso kasan ba mu ce Allah ya ɗau zafi sai dai ba su aya ba mu ce haka wani lokaci jawabi shi ke sa magana ta yi zafi kalli yadda binnan binnan wakalatin nasara laƙar kafar lazina ƙalu inna Allah huwal masihu ibn maryam Allah ce wa'inda suka ce isa ɗan maryam isa shi ne Allah hakika sun kafirta sai ce kulfa man yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'an ga ya musu waye ise wani abu in Allah ya so halaka isa ɗan maryam din da mahaifiyarsa da ma duk duniya gaba daya an magana ta yi zafi a nan so akwai wuraren tauhidi da zaka iske Qur'ani baya sassafta saboda me saboda shi ne addinin kuma in babu shi dan adam wallahi baya da rayuwa saboda haka babu karimcin da Allah ya mana irin bamu tauhidi saboda haka wajibi ne mu tsaftace tauhidi mu kuma rike shi riko na kwarai ba rikon sakai na kashi ba to shine Allah yace za'amal ladina kafaru Allah yub'ath kafirai sun rai ba a ta da su kul bala kace ba haka bane ƙarya kuke yi wa rabbi na rantsa da ubangiji na la tub'asunna kun ga alamul mutatul lil qasami ga nunu tawkid haqiqa wallahi sai an tada thumma latunabba'una kuma wallahi haqiqa sai an ba ku labari bima abincin da muka aka tamana duk sai an samu kare kwada bi da ku wa zalika ala allah yasiru ba kome bane ga Allah fa aminu billahi to abin da yake muku sauki yafi muku dacewa yafi muku alfanu ku yi imani da Allah wa rasuli ku iman da manzonsa wan nurin lazi anzalna da hasken da muka saukar shine me shine alqur'ani wallahu bima ta'maluna khabir al hakika Allah mai cikakken masaniya ne ga abin da kuke aikatawa to anan ya kamata mu kwana abinda makaranta ta sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi dan mu kuskure ko tutuɗe harshe Allah ya mu afuwa da gafara Allah ya amintar da mu ya rufe asirin mu ya kyautata makwancin mu idan lokacin mutuwa yayi ya kawo mana sauƙin mutuwar ya sa kabari ya zama rahama a gare mu ya sa abin da bayan kabari ya zama mafi sauƙi gare mu ubangiji mu ɗauke sarki ka taimaki wannan jiha ta Sokoto ka taimaki Najeriya ka taimaki sauran ƙasashen musulmi Allah ka ba mu aminci ka ba mu abinci ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya bukatunmu na alheri Allah ka biya mana Allah duk taron mu nan da waɗanda suke nan da waɗanda ba sa nan da waɗanda karatu yake kai gare su yanzu don da zai kai gare su nan gaba Allah dukkan mu muna da bukatu kun bukatun nan ba kawai bane gare ka muna tausuli da sunayenka masu tsarki da sifofinka madaukaka ya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ka rufa asirin mu duniyar lahira وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.